الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عشرة المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفضل yau 26 ga watan safar shekara ta 1445 bayan hijira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha biyu ga watan tara shekara ta 2023 miladiya dan ba manta wa mun tsaya darasi na nawa na ɗari da tamanin da za mu tashi ko ko muka tsaya ɗari da saba'in da tara muka tsaya ɗari da tamanin daidai za mu tashi ɗari da tamanin da ɗaya an rubuta ma za ka yi kawai a cikin littafi na na huta za mu tashi darasi na ɗari da tamanin da ɗaya a wannan littafi mai albarka a lu'lu'u wal marjan fi mattafaqa alayhi shaykha inda za mu taji babi na 21 mala yace babun fi gazwatu hunain babun da zai magana akan yakin hunain yakin hunain kun je na cikin yakokin da wato ba hutu ba huta ba bayan fatahu makka bai fi da wata ɗaya ba aka yi yakin hunain fa yawma hunain id a'jabatkum kasratukum laqad nasarakum Allah fi mawadin kathiratin wa yawma hunain id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum shay'an wa baqat alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbiri thumma anzala Allah sakinatahu ala rasulihi ila akhir al-ayah Allah yana gaya mana hakika Allah ya taimake ku ya ba ku nasara a gurare masu yawa haka nan ranar da aka yi hunaini amma duk da ya ba ku nasara yawan ku ya ruɗe ku ita'ajabatkum kasratukum yawan ku ya rinjaye ku ya rutar da ku ya kayatar da ku falam tugni ankum shay'an sannan yawan bai muku amfani ba duk da yawan ku dan kaza a lokacin sahabbai dubu nawa ne suka yi fatawa makka su dubu nawa goma ko a lokacin da aka yi fatawa makka an sami musulman da suka musulunta su dubu biyu sannan ba a wata ɗaya ba yakin a wata ramadan aka yi fatawa makka haka ne shekara ta takwas a shekara ta takwas ɗin kuma yakin hunaini ya kama za a yi yakin hunaini tsakanin kabilar banu ɗaƙi da bani hawazin da hawajin karkashin jagorancin Malik bin Auf al-Nasri shine komanda to a daidai wannan lokacin wayannan sababbin musulunta su dubu biyu suna tare da annabi alaihi salatu wasalam su dubu goma sha biyu to da suka ga suna da yawa za a fita wannan yakin da kan suke bugun kirji suna cewa in dai dan yawa ne yau ba za a ba za a kada mu ba shi kuma Allah baya san fariya shi irin baiwar da ya ba ta komai to karka kankan da kai ina la la yuhibbul farihin Allah ba ya san masu alfahari mutum ya ce buga kirji ya ce aiki kaza ne to saboda haka wannan ta sa Allah ya jarrabi sahabbai to za mu ji me ya faru domin shi sa ya take gaya mana cewa falam tukuni ankum shay'an wa zaqat alaykum al-ardu bima rahabat aka ta muku kunci duk da yawan duk da fadin kasa sai da sai musu kunci ka duk ina za su sakan Allah yake summa wallaikum mudbiri sannan kuka juya da gudu sun gudu dan kaga mutum dubu goma sha biyu nan da yaki ya fara mutum goma sha biyu ne suke raguwa gaba ɗaya kowa ya fi wata ruwayar masu jira suka ce mutum tamanin to don Allah ko mutum tamanin din ne ai ba yawa mutum dubu goma sha biyu mutum ko mutum a ba bace ɗari a wani fatan a san da ɗin zero ko zona abu yau saboda haka ga ba su da yawa ba su da yawa saboda haka su kaɗai suka yi raguwa mutum goma sha ɗaya ko sha biyu ko mutum tamanin da wani abu to shi ne za mu ji yanzu amma duk da cewa a yakin hunaini sahabbai sun gudu a yakin badar sahabbai sun gudu a yakin uhudu sahabbai sun gudu amma ba inda Allah ya zarge su wanda guri daya shine a yakin badar yakin hunain da yakin uhudu duk Allah ya ce ya yabe su a yakin badar cewa wa man yuwalli yawma idin duburahu illa mutaharrifan liqitali aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin min Allah saboda haka duk wanda ya juya baya ana Allah ya zarge shi to cewa duk wanda ya gudu in ba da yin dabara ta yaki ba to Allah ya fushi da shi shi za ka ga sun tsaya tsayin daka duk wanda ka ga ya juya to dabara yaki ce ba gudu ne na tsoro ba amma a yakin kudu kowa ya san jaraba da ta faru Allah madaukakin sarki ya umarci annabin ta yake su tsaya akan jabalin ruma su tsaya akan wannan dutsen karkashin Abdullahi bin Zubair su hamsin da su an fara samun galaba suka sauko sai Allah ya mutu jarrabawa domin saba wa annabi yana janyowa fa li yahdari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim ita ce dokar duk wanda ya saba wa umarnin annabi alaihi salatu wasalam to yana iya ganin jarrabawa ta inda baya tsammani wanda ya janyo awalan ma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha ta Allah ya ce qul huwa min indi anfusikum ko kuka janyo kanku lokacin da aka fara yin kiman karan ma kaciya suka gudu aka yi wa mutum saba'in shahada duk daga baya sun dawo duk daga baya sun dawo sun yi nasara amma dai sai da aka yi mutum saba'in shahada me yasa ta kowace daga wannan dukan kalin bin walid bai musulunta bai yana baya yana jira ya ga sun sauka domin ya san na kan dutsen nan su ne yakin shi ta shi kuma ya da rundunar da yake tafiya yana da strategy na yaki yana ganin sun sauka yake to kuma hau suna hawa su kai ga musulmi ruwan makamai da kibau nan da nan suka yi musu wato kofar rabu wannan ne ya janyo gaskiya to kaga a nan sabai sun gudu mun ji an samu wannan matsala amma da ya faru shine yayi lokacin da wani sahabi ya ga sahabbai na dawowa Madina ana cewa annabi ya rasu domin amma rufi an karya ba hakorin gaba guda biyu sannan hular kwanan da take kansa kusoshin da wani da ke shi ta baya sai ta shige cikin kansa shine wasu karɓa juya suna shine wani sahabi ya zo yake to me za ku zo dawo ku ya gida in dai annabi ya ba duniya kowa ya mutu ba to shine duk suka rika juyowa suka yi kukan kura to a lokacin ne Allah ya ba su sa'a sai kuma kafirai suka ji tsoro sun dauka wata dandina ce mai karfin gaske ta dawo shine suka gudu to a lokacin suka samu nasara to amma duk da haka sai Allah yake innal ladina tawallaw minkum yawmal taqal jama'ani inna wastajallahum shaytan bi ba'd ma kasabu wa laqad afa Allah shine mahallin shaytan cewa kaga duk da sun yi wannan kana zo ka tattauna da masu zagin sahabbai cewa an gudu ka yadda amma wanda suka gudun suka yi laifi ya ce yaya bai ne ruwanka mun yadda sun juya sun gudu amma ba Allah ya yabe musu shikenan shi ma wannan kaga guri na biyu ranar hunaini sun mawallaikin mudubirin da na kuka juya baya kuna masu guduwa sai Allah yake kuma anzala Allahu sakinatahu ala rasuli wa ala almu'minina wa anzala junudan lam tarawha kaga Allah ya gaya ma cewa ya sauka musu da nutsuwa yana gaya ma cewa bayan sun samu rubewa in ji an tsadu bayan nan Allah ya musu agaji na mala'iku da za su ce maka musu saboda haka nan ma Allah ya yabe mu wannan guraren biyu yana da kyau ɗalibin ilimi ya rike cewa domin ka tashi tattauna da wasan sukar su sai na awar sai ce ba ai sun guda a yakin hunaini sai ka ce an yi haka in kana son ka yi irzami sai ka ce sai na alima ya gudu irzami kenan sannan kuma duk da sun gudu irin ta wancan kiristan za ka yi da da da da malam musulunci ali ibn al-madini ko waninsa da ya zo yake masa kuna ta cewa kaza ku uwar mu'minin ta ku ba ai a ce ta haihu ba ta wato an an zarge ta ana zargin ta da zina sai ka ce ma eh su bi ne ai qur'ani su bi ya kawo amma dai ya wuce shike daurin daurin dalalan shine su bi zaka ce wannan na maryam ma haka ka kai da na maryam amma irjani ne kace to na maryam ma an zarge ta da wannan abu amma Allah ya wanke ta shi kenan ka rufe bakin sa to haka shi ma wannan tunda bai yarda da sayyidina Umar ba kai ka yarda da sayyidina Ali zai ka ce ma to amma sayyidina Ali ma haka ba wai dan baka yarda ba a'a dan kai ma inzani kace amma dai Allah ya yafe mu shi kenan shine inzani shine irin salan da Sheikhul Islam yake yi a cikin Minhajus Sunnah Minhajus Sunnah Nabawiyya wannan salan yake bi wajen yi wa masu zagin sahabbai raddi irin sai yake amfani da shi shine ka kama mutum da abin da ya dare shine abin da Ahmadu da take wa kiristoci cewa zai jawo ba da tafta da lamba a cikin bible ya faɗi edition din da kai da shi ya kawo ma ya ma ilzami shine ilzami to malam yana ga mana yakin hunay anil bara bin azib an karbo daga bara da azib radiyallahu anhu wa ta'ala huwa rajul wani mutum ne ya zo ya mata tambaya a kuntun farantum ya aba umara yawa ne ka ji wata tambaya ya abu umara shin kun gudu ranar da aka yakin wani jitabi ne ba sahabi bane sai zo yana tambaye sahabi cewa da gaske ne kun gudu da aka zo yakin hunainu kalin la sai ya wallahi ma wallahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na rantse ma da Allah annabi bai gudu ba ku duba amsa kawai abin da yake so ya fito man da shi in ma ka tafi akan an gudu din to ka sani ba annabi bai gudu ba shine kawai karatu walakinahu kharaja shubban ahadi wane mutum sai dai ka sani cewa wato matasa shine shubban matasan sahabbansa shine a nan gurin wato imamun nawawi a jarin da yawa muslim da ya zo kalli wannan hadisin yake faɗa wata kalma yake cewa hadal jawabu nabi ajaba bil bara radiyallahu anhu min badi al adam wannan amsar da barawo dan azumi ya bayar tana daga cikin ladabi mafi tsada mafi tsadar gaske na cewa da ya zo ya ce li anna taqdir al kalam a faransin kullukum kuma abin da wanda yake tambaya shin gaba ɗayan ku kowa ya gudu shine tambayar taka sai ya bashi tambaya cewa kaga wato kaga yana so ya ga mar in yace mar eh to yana so ya bada amsa cewa har annabi kenan sai ya bashi amsa ya ce a'a annabi alayhi salatu wasalam ma fara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai dai jama'atu sahaba jaralahu kaza wa kaza cewa wasu daga cikin sahabbai sun gudu Allah ya mutu jarrabawa sun gudu amma ba annabi yana nan kyam ba inda yake to shi ne amsa to sai yace da cewa wato matasan sahabbai sun fito walakin karaja subhanu ashabihi wa akhifa'uhum an gane ko da kuma wato masu gaggawar su shine akhifa'uhum masu gaggawa kuttaran sun fito ko saboda zaba gaggawa ko shirke ko kayan yaki babu a cikin shine hutsara ko irin abin da mutum zai kare kansa na harbo masa kibiya babu a kirjin ba garkuwa babu shirke ba komai aka sauke saboda sauri annabi yayi jira to bari a fito kawai abin da ya faru da su kenan hutsara na aibi ma'ana bi gairi jir'in babu jir'u shine jami ne na hatir an gane ku yawa shine wannan ladira alaihi wanda bai sako garkuwar da za ta kare shi ba to me faru ana cikin wannan yanayin fa tau qaumar rumatan laysa bitila'in ba bakani a tare da gashi ba kariya kuma ba bakani sai dai fa tau qauman rumatan kawai sai suka je suka tadda mutane mayaka su wannan hawazin da saqif domin kiwo ne wani guri ne gurin shan ruwa ne na waɗannan mutanen sannan a tsakanin duwatsu yake saqif da hawazin kafin kafai su je suka shiga cikin duwatsun suka buya shi kwamandan ya ba su izini cewa abin da nake so da ku kar wanda ya motsa har sai ya ba shi izini ɗaya kenan sannan abu na biyu idan na ba da izini in sun shigo tsakiyar filin inda duwatsu ne a tsakiyar gurin su kuma yan gari ne sun san gurin sai sun zo tsakiya yace an na ba ku izini abin da nake so kan wanda ya amfani da wani makami in ba kiriya ba idan na ƙara umarni na biyu to sai a afka musu da takobi ai kansu da takobi bayan mun musu ruwan kibo kuma abin da ya faru ke saboda haka ba nake kuhum rashkan suka rike musu ruwan kibo ma ya kadu na yuqdiuna saboda yadda suka same su duk suna tsakiya kusan suka hago ba ma sa kuskuren samu saboda kawai ruwan ta cike ko ta ina abin da ya janyo saboda a daidai wannan lokacin akwai sababbin musulunta su kuma ba su da dabaru ne gaba ɗaya sun ji annabi da gudu suka fito shi sa wannan gudun ba da kaje an fara su ne to ko da ba biya musulunci ba suka bada jin roki suka ce kafa mai nasu ban baki ba shi kuma wanda ya ga ana gudu ko da jarumi ne tunda ba za ka tambaya ba kai bin sa za ka yi to wannan ya janyo gudun yayi yawa wa'annan sababbin kawai duk abin da za ya ana buƙatar experience working experience mutum yana in yana da kwarewa ko ka fi shi ilimi to za ga ya fi ka iya gudanarwa inda yana da kwarewa shi za a ga ma'aikatu da makarantu ai suna neman ne working experience ɗinka domin wancan zai iya yiwa ya fita da first class kai da ba da first class ka fita ba kana da working experience idan ya zo in ba kai sa a wace ya ba aiki domin kai ka kware ka san wanda salo ake bi to a kowane irin aiki haka ne a komai to hata a yaki su yanzu suka musulunta an zo za a fita yaki suka ce kawai ba za su bi su ana fara ruwan kibau suka ga ba za su iya jurewa ba amma ban da haka mutum ɗari uku da sha uku ba su gudu ba amma ga dubu goma sha biyu yanzu sun ranta a nakara gaba ɗinsu sun gudu kuma wannan dubu biyun sun suka rinjaye sauran domin su ba san me yake faruwa ba kawai sun ga ana gudu su ma suka rika gudu kuma da ba haka yake din kan kowa yana gudu kafin ka tambaya sai ka samu mafaka ki wai me ya faru ne ki wallahi ni ba gani ne ne kawai an bayyana da kyau ko to wannan shine to sai ce ba akbalu hunalika ila annabi sallallahu alaihi wa sallam wane mutum sai suka riski annabi alaihi salatu wa salam a wannan gurin ala baglati albayda la hawla wala quwwata har sai da aka rike annabi alaihi salatu wasalam ana ta kai wannan farmakin duk sun gudu su saura mutum sha biyu ko tamanin da wani abu kin mutum dubu sha biyu sai aka rike annabi alaihi salatu wasalam ala baglati albayda akan wata taguwar sa fara wanda wani da ake kira farwa shi ya ba annabi wannan taguwar kuma taguwa mutum ne wanda yake nuna a alƙabiyyar ko nan zamban manta bai yake cewa yana nuna ma jarumta annabi cewa annabi bai fito da ba asali dan ya gudu ba domin da so ake ai gudu sai haura kuni ko doki amma da ya tashi hawo taguwa sai ya hawo mamaki ba ma namiji ba da za a hawo sai aka hawo mace ta gaba da jan ita ba ta da kazar kazar din namiji to sai ya hawo wannan shi yake nuna ma ba ba gudu ba ja da baya wa ibn ammi da dan babbansa shine wa Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib kaji ko Abu Sufyan ne je musulunta ba a fatawa makan ba haka ne to amma kun ganshi yana gurin saboda musuluncin da gaske karbe shi da gaske saboda haka ya kudu bi yana yi wa annabi alaihi salatu wasalam jagoranci shi yake jan taguwar shine ya rike ta eh shine kai sai ji yake danta fa nazala sai sauka wastansara ya nemi agaji thumma qala sannan yace ana nabiyyu la kadhib ana ibn abdul muttalib ni annabi ne ba kariya ni dan abdul muttalib ne yana faɗan wannan kalmar ana nabiyyu la kadhib ana ibn abdul muttalib a lokacin da ya umarci Abbas ibn Abdul Muttalib cewa yayi shela shine da ya rika kallon kira sabai da suka biyo muryar sa aka rika biyowa wani hadisi ya nuna cewa yadda sabai suke dawowa yadda ka san wato irin kinkiyar da ɗan ke mata ta jiyo kukansa haka suka rika juyowa suna dawowa to shine suna wannan dawowa kuma Allah ya ba su nasara akan su sakib da hawazin ta thumma sabba ashabahu suna dawowa suka yi tahu gaba daya suka biyo shikenan to kun ji wannan shine a dunkule mun biya yakin hunayn a cikin nabiyu rahma anan ya bada da bayani yayi bayani nan kawai hadisin ya kawo ma عن البراء وسأله رجل من كي an karbo da daga barawo bin ajib wani mutum daga kabilar kai ya tambaye shi a faransu ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawma hunain shin kun gudu gaba daya gaba dayan ku lokacin da aka yakin hunainu fa qala sai ce da jilatin na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lam yasira ka sani cewa annabi alaihi salatu wasallam shi bai gudu ba kana tawaje roma rumatun su kabila hawazin maharba ne wa inna lamma amalna alaihim yayin da muka kutsa musu in kashafu muka dawo kansu sai suka wace akbabna ala alal ganaib muka afkawa ganimar da muka gani fattakbalna bi sihab ai yayin da suka kutso zuwan su na fari kamar da na gaya mu kofar rago suka yi waɗanda aka ajiye waɗanda za a single combat da su suna nan gaba su kuma wayannan an boye su kamar yadda Khalid dan Walid yayi a yakin Uhud an boye su a cikin duwatsu an ce karku sai kala sai yana ba ku umarni su ne masu harboki ba da wannan takobin kuma daga baya sun sun dauka iya wayannan ne suna yin kansu sun bi yawa da suka ga sun bi yawa sai suka fara zanta a nakari sai suka fara ɗiban ganima su kuma wayan da Malik bin Auf yana ganin wannan zai ce ku ta harbin su da kibau aka rika harbin suka rasa ta ina kuma kibau din suke domin ga iya wayan nan da muka gani kuma sun mun zaranta a ragare ya muke bin kibau sai suka rude yana ganin sun rude zai ce to ku kansu da takobi to shine suka ranta a nakan gaba ɗaya ba wai iya gani mu ba ma su ma kayan su suka rika bari a gurin to amma ba duk da haka annabi alayhi salatu wasalam bayan sahabbai sun dawo sai da aka yi nasara akan sake da hawaji domin a daidai lokacin duk da haka sahabbai hudu kawai aka yi shahada duk da wannan abu sannan iya iya raƙumi kawai an samu raƙumi da dawakai wanda ya doji biyu ashirin dubu ashirin sannan tumakai da awakai ƙanana kuma sun kai dubu arba'in a daidai wannan lokacin ai saboda sun fito kwansu da kwarkwato sannan mutanen da aka karkashe a ƙabilar hunaini don a ƙabila ɗaya ma kashe mutum saba'in a ƙabila ɗaya domin ƙabilu ne an ce saƙihu wa hawazin ƙabilu ne daban-daban suka yi maja suka zo wa lokacin ne bayan an gama yaki annabi alaihi salatu wasalam da ya dawo saboda an samu ganima mai yawan gaske ga dukiyoyi banda sirke da suka tsarka bani na na gwal to annabi alaihi salatu wasalam ga abin da ya rika bawa raƙumi ɗari ɗari ɗari guda ɗari sun fi mutum goma da shida sai kira wannan zaɓi ne sai zo ka ɗaukar da ɗaya sai ɗauka to a lokacin ne su kuma mutanen Madina shi annabi alaihi salatu wasallam yana yin wannan ne domin almu'allafatu qulubuhum wayan tun da sababbin musulunta da a tsara janyo su a jiki akwai wanda kana so ka jaji a jiki sai ta hanyar abin duniya ya ba wa wani sanda daya tafiwar bin umayya ko ya kara masa sanda daya ya kara masa wanda shi kafin ya musulunta yace ba wanda yake so baya so ya gani irin fuskar annabi alaihi salatu amma da annabi ya mai kyauta ya kuma ya kuma ya tafi da garke guda ya yi garin su har ya tafi bakin garin su ya tsaya kawai sai dawo yake haba ai mun wannan alkhairin kasa musulunta sai dawo musulunta da ya dawo yana zuwa bakin garin su yace ya kuwa jama'a kowa ya fito aka zo yace na dawo da gurin wanda yake kyautar kyautar da baya tsoron talauci yace duk ku musulunta za ku musulunta kawai yace ni na musulunta to wannan kyautar da annabi ya riga yana ɗaya wa mutane daban-daban wanda suke daɗe tare da shi wannan ba su wata ɗaya wasu wasu suka fara korafi korafi cewa mu da mu komai da mu ake yanzu wannan ko wata ɗaya wasu ba to shine annabi ya kara sa yake cewa da su shin ban alam ajrikum dhullalan fa hadakumullahu bi ba batattu na same ku ba sanadiyya ta Allah ya shirye da ku shin ban same ku kuna gaba da junan ku ba na tsakanin ku ban sa ya rika faɗa suna Allahu wa rasuluhu aman suna mun tuba ya rasulullah Allah da wani su suka ku cancanta su yi mana gobe mun tuba shine yace ba za ku ba da amsa ba kace ba mu da amsa ya rasulullah yace in kun so kuma za ku iya ba da amsa yace za ku ce da ni kai ma da ka zo ai baka da komai kowa da ka kira kin bin kai muka bi ka ya rika ba ta amsa yana ta wannan sai ce to ku sani dukkan mutane gaba daya dukkan mutane da kuke gani kamar babban riga ne ko kuma ku ne yan tiket ko mutanen Madina me yake nuna muku wannan cewa kun fi kusanci da ni duk wannan abin da kuka gani ba za ku so a ce kowa ya zo wasu su zo su tafi da awaki wasu su tafi da rakuma wasu su tafi da sirke wasu su tafi da kara ku kuma ku tafi da manzon Allah ba wallahi suka rika kuka saboda wannan kalmar da ya gaya mu to shi ne aka samu wani mara kunya yace wa annabi ya adalci munafiki shine yul kuwaita kai mana adalci i'dil ya rasulullah kai adalci domin kifiyar adalci zalunci kenan in kace wa mutum ba adali bane shi to kana nufin azzalimi i'dil ya rasulullah sai ce man ya'dil idza lam a'dil idan har ni ban yi adalci ba waje sai ce to ku sani wannan da kuke gani tsakansa za a samu wasu da za su fito da za su rika kafurta kowa sannan za su rika jin cewa su ne kawari saboda tsafin addinin kawari zafin addinin su su ko ana mace da al'ada ce ta yi sallah sannan annabi ya ce yamruquna min ad-dini za su rika fita daga cikin addini yadda kibiya take fita daga cikin kwari to su ne jikokinsa da ƴaƴansa su ne kawai annabi ya da kuma mutanen su cewa za ka yi yana da mamansa manya haka ga ginin da wasu zubobinsa da aka faɗa saboda kalmar da ya gaya annabi ta yi girma saboda haka wannan shine yake hune to shine yace wala kadara aiki rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala baglati albayda naga annabi alaihi salatu wasallam akan alfadaran safara wa inna abu sufyan akhidun bi jimamiha abu sufyan yana rike da linjaminta wa huwa yaqulu yana cewa ana nabiyyu la kadib ana ibn abdul muttalib ni annabi ne ba kariya kuma ni ne dan abdul muttalib annabi ba masorafi bane ah ai kuna da labarin lokacin da aka jiyo gara a madina kowa ya yi gida bayan gari ya yi shiru an fito ana zuwa ji a game ji aka ga shi dawowa yake da gurin ya je har ya duro yake lam tura'u lam tura'u kowa ya je huta ya je ya duba ba ya ji annabi alaihi salatu wasalam jarumi ana so za ka yi jagoranci ya zama ka cire tsoro a ranka an fahimta da kyau ko to babu gazuwa ta tsaye babin da yake magana akan yakin da'ifa ana abdullahi bin amr bin kala lamma hasara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qa'id yayin da wato aka tare annabi kira da amince Allah ya tabbata gare shi kun san musulunci ya riga yaduwa daki daki marhala bayan marhala a ban kasa kalmomin Allah madaukakin sarki suna ta isa gurare daban-daban to saboda haka bayan an riga an yi yakin hunai to shi yakin gazwato da'if kamar tsori ne tsori ne akan wato akan abin da ya faru a hunai sai wannan takif din da su da hawazin an gane ko sai suka je sai suka shiga wannan gurin da ake kira ɗayi suka je tare da jagoran su malik bin aus an nasiri suna zuwa sai suka yi garkuwa a gurin sai annabi alaihi salatu wasalam ya tafi gurin su bayan suka je suka tsaya a gurin suka ya da zango sai annabi alaihi salatu wasalam ya tafi gurin su bayan an gaba yakin hunain ya je tara ganimarsa a jerana a cikin watan shawwal kamar yadda aka faɗa wato a watan shawwal shekara ta takwas to bayan nan Khalid ibn Walid ya gabato da ya zo da ƴan leƙen asirinsa an tura ƴan an tura shi da shi da ƴan leƙen asirinsa su dubu ɗaya bayan sun je sun gano abin da zai faru sai annabi alaihi salatu wassalam ya jarin da nake tafi da'ikan ana zuwa sai annabi alaihi salatu wassalam ya zauna kusa da da'ik shi da askarawa yace a kewaye gurin gaba daya har sai da aka zauna wato tsawon wato kwana arba'in to anan ne fa bayan kwana 40 sai kuma aka fa sami wato hargitsi tsakanin musulmi da su wayancan wato wanda suke a cikin a cikin a cikin ganuwar suka rika jehowa suka rika harbin sahabbai da annabi alaihi salatu wasalam da makamun to a lokacin gaskiya an yi wa sahabbai da dama rauni saboda su gurin da Abu bin Malik ya tsaya ya fi gurin da Annabi Alayhi Salatu Wasallam ya tsaya kyau ya fi shi kyau duk wanda ya yi kokari ya samu gurin to ko shakka babu zai zamto ya fi karfi to an yi musu a lokacin an yi wa mutum goma sha biyu shahada a wannan gurin to shine a lokacin Annabi Alayhi Salatu Wasallam da ya ga abin ya yi yawa haka sai ta aka kafa majaujawa ya ce a fara mai da martani da ita to bayan an yi wannan kuma aka samu wasu musulmi suka yi kundin bala suka kutsa cikin su wayannan mutanen waɗanda suke a cikin gano wannan to bayan wannan ta riga ta faru to sai annabi alaihi salatu wasalam ya ce kawai duk wanda ya fito ya niyya fitowa yaki kawai ya fito duk abin da zai faru ya faru to shine aka gutsuro mana wata gaba ake gaya mana anan cewa bayan sun je wannan da'if din falam yanal minhum shay'an qala inna qafiluna insha Allah sai annabi yace to za mu juya da yarda Allah fa taqula alaihim to sai aka ne musu nauyi cewa ba zai a koma ba tare da wata babban nasara ba wa qalu suka ce na zahabu ma tafi wala nabtahu ba tare da mun bude wannan garin ba wa qala mara naqbul annabi kuma cewa mu je juya mu tafi fa qala je ti ubdu ala al-qitali yace to ku yi sammako da sassafa za mu fara yaki baka dau suka yi wannan sammakon fa asaba hum jira shine abin da na faɗa da su sai aka yi wa wasu rauni tunda ga shawar da ya bayar da ta farko da ta biyu su suna ganin bai kamata a koma ba fa qala je ti inna qafiluna gadan insha Allah yace to da yanzu Allah gobe za mu koma gida fa ajabahum hakan sai ba su mamaki ya burge su fa dan aikan nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi alaihi salatu wasallam yayi dariya dangane da abin da ya gaya musu wannan malamai suna bayani dangane da abin da ya shafi da'i cewa hikimomin annabi alaihi salatu wasallam wajen yaki cewa idan mutum ya je kai hari ko ya je yaki ya ga cewa lallai wato askarawansa sun kare to abin da zai yi strategy zai amfani da shi ne yadda zai iya dawo da mayakansa salau alim ba da an yi asarar su ba domin kaga haka Khalid bin Walid yayi lokacin da aka tafi yakin Mu'ta zai ga an yi wa Zaid bin Sabit shahada Abdullahi bin Rawaha an masa shahada an yi wa waye na uku ma Ja'far ibn Abi Talib an musu shahada da ya karbi yakin salan yakin dabara yadda yadda zai dawo da sabai gida dabaru ya sai dawo da su salim alim to ko da yaushe idan mutum ya je shi ne babu yake cewa wato gudun da ba tsira kwanciya ta ji idan ka ga yanayin cewa lallai wannan yanayin ba zai ba da dama ka yi abin da ya kamata ba to ka koma ka sake shiri an fahimta da kyau shi za ka ga ai karan fara da annabi yace a juya cikin daji karo na biyu amma a na uku da suka ga cewa lallai da ba ran annabi ba sun fito fili su kansu Allah Allah suke annabin ya ce a juya din kuma a juya ana cewa a juya karo na uku suka ce to da a na ɗaya da na biyu za su a to sai annabi yayi dariya cewa kai shi ne wato abin da bawuji yake cewa ta yaro karko take ko da yake kyau take yawwa saboda haka wannan shi ne to shi ne yake cewa waje ala ya kuli nan ne ko babu izalatul asnani min hawlil ka'aba babin da yake magana akan kauda gumaka daga gefen ka'aba ana abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة النبي يا شيخ مكة ليه شيخ مكة وحول الكعبة 360 نسبة a cikin kaba akwai gumaka guda 360 a cikin su kowanne an manna shi in suka zo kuma dukan kowa da wanda yake roƙo in an gaba sai a roƙi kasan shine gubar shine wanda da aka zo suke cewa aulu gubar ko a yakin hudu ne ko annabi yace Allahu a'la wa ajal lokacin da za a yake to shine um faja'ala yad'aluha bi'udi fi yadi da annabi yazo ya rika zungurin wayannan gubakar da wani sanda da yake hannunsa waja'ala yaqulu yana cewa ja'al haqu wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa cewa haƙiƙa gaskiya ta zo ƙarya ta rushe hakika ƙarya rusasshiya ce shine abin da annabi ya rika faɗa yana zunguru in yazo zai zunguru wannan gaba ɗaya sai da aka rusa wayannan gumaka babu sulhul hudaybiyya fil fil hudaybiyya babin da yake magana akan sulhul hudaybiyya a hudaybiyya عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية lokacin da annabi alaihi salatu wasallam ya yi sulhu da mutanen hudaybiya wannan shi ma a cikin littafin mu na nabiyu rahaba mun biya cewa hudaybiya din me yake nufi wato wasu suka ce wani guri ne kusa da makka kusa da harami wasu kuma suka ce a wata rijiya ce a gurin ake kiranta da hudaybiya an gane ko yawa in kana so ka gane gurin a yanzu ka san masjidin Aisha shar'i a nan gurin Hudaybiya ne ka ga ai kusa ne nan sai nan masu al'adar ke zuwa su dauko sabuwar ne Umara ko a shar'i to nan ne nan ne a nan gurin Hudaybiya ne idan ran da ka ji sai ka tambaya za a nuna a nan gurin Hudaybiya ne to shine yake cewa na kataba aliyun bainahum kitaban sai da ali ya rubuta yarjejeniya tsakanin wasiƙa kenan an gane ko fa kataba muhammadun rasulullah a cikin wasiƙar sai ya rubuta muhammadun rasulullah bayan wannan introduction ne bismillahir rahmanir rahim to sai kuma ya rubuta muhammadun rasulullah annabi muhammad manzon Allah ne fa qala al mushrikuna sai mushrikai suka ce la taktubu muhammadur rasulullah karka rubuta wannan kalma muhammadur rasulullah karka rubuta ta law kunta rasulan lam nuqatilik lam nuqatilik da ai da mun yadda kai manzo ne ba za mu yake ka ba aka suka ce mana fa qala bi li ali sai ce sai na ali umhu ai imsahu shafe gurin annabi ya ce wa sai na alai ina gurin yake gogi tunda ba su yadda ba la haula wala quwwata فقال علي سيدنا علي يتي ما انا بالذي امحاه يتي والله ni ba zan iya goge sunan ka ba ni kan ba zan goge ba kun ga abin da muka bada amsa a baya irin wannan cewa ba zai goge ba girmamawa ce ko kuma wulakantawa girmamawa girmamawa cewa ba zai goge ba to irin da ke lokacin da aka gaya sai na Umar ya ɗauko abu a yi rubutu iri ɗaya da wasu ke zagin sa kai an fahimta da kyau iri ɗaya ne da wani to sai ce fa ma'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aka nuna ma kurji sai goge biyadihi da hannunsa wa salahahum ya musu sulhu ala an yadkhula huwa cewa kan cewa zai shiga makka ai kaga لقد صدق الله ورسوله رؤيا لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين ومقصرين لا تخافون an muka alkawarin cewa za su ji su yi umara a maka kullum suna sa rai sun zo a cikin kilomita dubu biyu da ku saura kilomita ɗari da hamsin suna jiyo ƙanshin ka'aba kafirai suka tsare suka ce wallahi ba za ku shiga ba garin da aka haife shi ba mahaifarsa wallahi ba za ku shiga ba to cewa bai shiga shi da sabansa talatata ayyamin kwana uku amma ni na wasu ya ɗan goge wala ne yawwa wala yadkhuluha illa bi julubani ko yawwa sannan sharadi ba za ta shiga ba sai da wato julubani silahi abinda malamin suke nufi a nan shine wato makamin da ba zai cutar ba ko kuma gidan makamin kawai idan takobi ne gidan takobi kawai za ku shiga da ita shine jakar aljirabu ya kulu min aljildi irin gidan da ko buhun da aka yi ko gidan da aka yi shi na gidan takobin da aka yi shi da fata haka za ku shiga da shi kawai tsurarsa ba za ku shiga da makami ba shine sharadin an gane ko yawwa sannan shi ma wannan za a bakku ne kawai dan wanda yake kan abun hawa ya rika zira bulalar da zai da ki dabbarsa amma ba mu yadda a shiga mana da makami garin mu ba kun ji wani sharadi suka gaya musu wannan fa ta alu sai suka tambaye shi ma julibani sila to gashi nan ma ya fassara an gane ko menene julibani sila fa kala sai yace alqirabu ita ce jaka bima fihi da abin da yake cikin sa jaka irin ta gidan takobi da abin da yake cikin ta shine ajulbani sila an sa albina hunayf an karbo daga ta Allah ne kana riwa ilqala kunna bi sittin mun kasance a gurin da ake kira sittin inda aka yi gumurzu kenan ko yawa tsakanin sayyidina ali da wa muawiya ya yi ya kai faqama sa'id bin hunay sa'id bin hunay sai miki yana miƙewa faqala sai ya ayyuhan nas ya ku mutane ittahimu anfusakum ku tuhumu kanku fa inna kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma al-hudaybiyya yawm al-hudaybiyya mu mun kasance tare da annabi alaihi salatu wasallam ranar da aka yi yakin hudaybiyya walau nara qitalan laqatalla a ranar da muna gani ya kamata a yaki da mun yi ai kun ga ba yaki ba hudaybiyya ko yawwa faja umar bin khattab wannan zahar bin hunayf din za ku iya tuno shine wa aiko ya yi ƙaurin suna a sulhu hudaybiya sosai kuwa sunansa ya fito karara fiye da wasu sabon ma sai na umar ya zo fa kana yake ya rasulullah alatna ala alhaqi wai shin ba mu ne akan gaskiya ba da aka zo shine bayanin da muka yi dazu saura take kaɗan amma an zo an yi tarkwai tarkwai kafirai sun zo sai rashin kunya suke shi wannan zalin kafin ya musulunci yana cikin waɗanda suke rike wa annabi rashin kunya amma daga baya ya musulunta a karaɗin su ba cewa har da wani sharaɗi na cewa sai ka yadda duk wanda ya gudo daga cikin ya dace cikin ku za ku ba mu abun mu sannan duk wanda ya fito daga cikin ku ya dace cikin mu to shi kenan wannan wanda irin sharafi ne ai a fili yake cewa zalunci ne wannan ko ba haka bane annabi yake mun yadda saboda wata maslaha da yake kallo kawai ana haka sai ga Abu Jandil da Mari a kafarsa ya gudu da gurin da ake azabtar da shi suka kalle shi suka ce ga wani annabi yake ku mika masa shi yace ya rasulullah daga kafirci fa na gudu gurin musulunci yake ya hakuri a gurin annabi ya fara wani zalle yake ku mika masa shi saboda wasu su mata da kawai to mu je zuwa sai na Umar abin ya masa ciwo saboda wannan rashin kunyar da suke yi na bari mu karasa hadisin to tun da ka daga suna ta yin rashin kunya kala kala yace to fa ja Umar bin Khattab fa qala ya Rasulullah alasna ala alhaqi wai ba akan gaskiya muke ba ba mu ne akan gaskiya ba wa huma ala albalin su kuma akan barna fa qala bala annabi yace haka ne fa qala zai yace alaysa alaysa qatlana fil jannati wa qatlahum fil nar duk wanda aka kashe a cikin mu ba aljanna za su bane su ko wanda muka kashe musu wuta za su qala bala annabi yace haka ne قال سيدي فعلى ما فعلى ما نعدي ما ما نعدي الدنيا في في ديننا وكم لا بركة تفقت أنت الدين لنا أكم سيدنا عمر يا فتاة أكم لا بركة تفقت أنت مولى الجنة في أمودا أنرجع ولما يحكم الله بيننا وبينه yanzu ma koma domin annabi ya ce shi kenan a koma a lokacin da aka yi ummu salama ta ware shawara sai da annabi ya je ne yawa saboda kowa ya karkwai karkwai an tsaya yanzu zai mu koma ga shi saura ka dan mu shiga cikin maka mu je mu je mu Allah ya hukunta tsakanin mu cewa inna fatahna laka fatahan mubina ko kuma lakal sadaka Allahu rasulahu ru'ya la tadkhulunna al-masjid al-harama insha Allah cewa mafarki kai kuma gashi mun zo za mu shiga yanzu kuma ce kuma farkin annaba gaskiya ne yufiti fakale ti fakale ibn al-khattab nan ne ko yawa anarji walamma yakum Allah bainana wa bainahum fakale ibn al-khattab ibn al-khattab yace inni rasulullah na fakale ne fakale ibn al-khattab ko to ni na ba haka yasa ba me yasa na ba oke na gane an gane ko fakala ni nawa ma gashi na hada ya ulun nida ya bin al-khattab ya kai dan khattabi inni rasulullah tabbas ni manzon Allah ne walan yudayyani Allah abadan kuma ka sani cewa Allah ba zai taba tuzata ni ba har abada haka abin yake falla laka umar ila abi bakri sai na umar ya tabi gurin sai na abubakar فقال له مثل ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم yaje ga ya mar irin abin da ya ga annabi alaihi salatu wasallam menene cewa wai ba mu ne akan gaskiya ba ba amma alƙawari za mu shiga garin nan ba ɗan wanda aka kashe mana ba yan aljanna bane wanda muka kashe musu yan wuta kuma bai sai na Abubakar bari ku ji amsar da ya bai فقال سيدي إنه رسول الله بلن جاءوا شي فمن زمان الله نجي سيدنا أبو بكر ولن يضيعه الله أبدا ما بيع قرص yace kuma ka sani Allah ba zai tozar ta shi ba har abada wallahi baya gurin amma ya bada wannan amsa fa nazala suratul fatih bi Allah ya saukar da suratul fatih inna fatahna fa qara'aha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala umar ila akhirha annabi ya karanto mu wannan sura gaba daya tun daga farko har ƙarshe فقال عمر سيدنا عمر يا رسول الله او فتون هو yanzu wannan mu je a koro mu da guri kuma a kira shi fatahi Allah ya saukar da inna fata ada laka fatahan mubina ne yagira yace mu je a hana mu shiga guri kuma a ce Allah ya yi buɗi ya hayya kai qala na'am annabi yace tabbas buɗi shige nan karatu an gane ku ya zo da darasai da yawa waɗanda suke kawowa karkashin wannan an gane ku a babu bari zafi mai zuwa sai mu faɗi darasi ɗaya ko biyu sai mu dora na wannan ya halatta wanda ya yi sallah a masallaci ya yi sallah a wani masallacin sai ya je wani masallacin kawai ya mutu kiran sallah ya mutu kiran sallah alhalin ba sallah zai yi ba in kaga ya yi wannan su sai ba wanda ya iya kiran sallah a gurin ba wanda ya iya su sai ce mutu amma da wanda ya iya akan ne daɗi za su je ba ai ba dalili tunda da wanda ya iya kyale je ji zai kira sallah domin ka san ba a so ka kira sallah a kira sallah ba ka bar gurin domin alama ce ta munafiki to kai kuma ka kira sallah ka tafiya za ka yi ya ji ne illa dan kaka sa kanka wani tira ku wani sarko daban daban gwara a ce a samu wani yayi amma ba wanda ya iya dan a koya ya halatta kai wallahi wa'ala amin ba haka Na'am. Haka. Na'am. Na'am. Kuma ka bude ka tafi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shi kawai kiran sallah ne dutsen sa, amma sallah ta mutane. To Allah ya sauke. Abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa, wanda muka yi kuskure Allah ya yaje mana. Muna roƙo Allah ya suna yanzu kyawawa da tsofin da mana baka. Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta, Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata. Marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya. Mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu. waɗanda da suka yi mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka sani Allah ka biya musu bukatun muna roƙon Allah da sunayen da kyawawa masu neman aiki da makarantu da sana'a Allah ka agaza musu kuntun rayuwa da ake ciki Allah ka yayi wa al'ummar musulmi waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure suka ko a gaba Allah ka shiga lamarin Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم Thank you.